ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نسيب أجونا a yau muna asabat 2013 ga watan ramadan a hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam 445 wanda ya daidai da 23 ga watan uku miladiya 2024 mun dawo domin ɗorawa inda muka tsaya a tafsirinmu na alkur'ani mai tsarki da muke gabatarwa a wannan lokaci a wannan masallaci jiya idan yan uwa ba su manta ba mun kwana kan aya ta 20 da kan aya ta 26 ko 22 22 cikin wannan sura mai albarka wato suratul mu'minuna yau za mu tashi kan aya ta 23 insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya agaza mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu fassara na'am wala qadar sala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala qadar sanna nuha ila qaumihi faqala ya qaumi ibudillaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun faqala وله الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمينا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين نعم Ubangiji ya ce wa laƙar arsana Nuhan ila ƙaumihi hakika mun aiko annabi nuhu mun ce wannan ayan ita ce mabudin ayan da aka jero kissosin annabawa wato a cikin wannan sura waɗanda suke wato sun kai kusan guda guda biyar sun kai guda biyar ubangiji yake cewa wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi hakika mun aiko annabi annabi nuhu wato zuwa mutanansa faƙala da ya zo saƙon da ya isar wa mutanensa shine ya ƙaumi ibudullaha ya ku mutane na ku bauta wa Allah ma'ana ku yi masa da'a kuma ku kaɗe tashi malakun min ilahin gairu ba ku da wani ubangiji da ya cancanta a masa bauta wato koma bayan Allah afala tattaqun me yasa ba za ku ji tsoron Allah ba ku ji tsoron azabarsa ta hanyar yi masa bauta da yi masa da'a faƙala فقال الملأ الذين من قومه فقال الملأ الذين كفروا من قومه sai shugabannin kafiran daga cikin mutanen annabi nuhu wato almala'u mutanen da muka ba su shugabanci muka ba su ni'ima muka ba su fada aji a cikin wato mutanensa ubangiji yake yace sai suka ce a magoya bayan nasu ma haza illa basharun mislukum wannan annabi nuhun da yake da'awar annabta ba kowa ba ne face mutum irinku wato mutum ne irinku yuridu an ya tafaddala alaikum ba dan komi ya zo ya ce shi Allah ya aiko shi gurinku ba saboda yana neman girma ne yana neman ɗaukaka ne a cikin ku yana neman wato ku girmama shi ku ɗauke shi wato shi wani abu ne shine bi an yakuna matabu'an wa antum atba'ihi ya zama shi ake bi ya zama ku kuma wato ku ne masu bin nasa walau sha Allahu inda Allah ya ga dama zai aiko mana wato dan saƙo la'anzala mala'ika da sai ya aiko mana mala'ika wato da Allah ga dama wato har zai yi aike in dai har Allah da kansa ne zai yi aike sai ya aiko mana mala'ika ba mutum irin mu ba Allah yake cewa wato sai suka ce ma sami'ina bi haza fi aba'ina al-awwalina mu ba mu taba jin irin wannan magana ma a cikin wato daga bakin iyayenmu ba iyayenmu na farko ma ba sau ba mu labari Allah ya aiko wani mutum wato gurinsu ba in har za a aiko to sai dai wato a aiko wato mala'ika suka ce ma sami na bi haza ba mu taba jin irin wannan magana wato da annabi nuhu yake fada a kaɗe ta Allah ba fi aba'in al'awwali na cikin mutanenmu wato da suka zo ko kuma fi aba'in al'awwali na wato fi wato umamin madiya a cikin al'ummar da suka zo ba mu taba jin ma irin wannan abin da annabi nuhu yake faɗa ba wato a bauta wa Allah shi shi kaɗai in huwa shi annabi nuhu dai ba kowa bane illa rajulun bihi jinnatun mutum ne kurin wanda wato muke ganin kamar wani abu ya taba hankalinsa mutum ne wanda muke ga wani abin da bai dace ba a cikin kwakwalwarsa ya same shi amma tun da ya nace a cikinmu me ya kamata mu yi sai suka ce fatarabbasu bihi yanzu mu jira mu zuba masa idanu hatta hinin har lokacin da zai mutu kowa ya huta kala قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفرت النور فاسلك بها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تصاحبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون Ubangiji ya ce, Kala sai annabi Nuhu ya ce, Rabbin surni, Ubangiji ka taimake ni akan mutanen nan. wato ka taimake ni bi ma kazzabu ni wato saboda karyata da suka yi mana ka taimaka min ka halakar da su sai Allah ya ce masa yana mai amsa addu'arsa sai ya ce fa'auhana ilaihi sai muka yi wahayi wa annabi nuhu anis na ilfulka ka je ka wato kai ka da jirgin ruwa shine ka kera asafina bi ayunina wato akan idanunmu zamu baka kariya ka je ka kera wato jirgin ruwa aka ce a lokacin annabi nuhu ya dauki wato wato irin shuka ya je ya shuka bishiyar da za ta yi katakon a lokacin ya ci gaba da kulawa da ita ma'ana ya je wato ya gyara guri ya shuka bishiyoyi wanda yake za su yi tsawo bishiyoyi irin su irin su bishiyar da ake yin katako mahogani irin su malena da sauransu bishiyoyi wanda suke yin tsawo da gaske irin su rimi ya shuka su ya ci gaba da kula da su wato har lokacin da suka girma kuma ya zo ya fara yayyankewa yana mun wato wato yin falanki falanki da su wanda da wannan falankin wato ya ke da jirgin ruwan wanda har yana daga cikin izgilin da suke masa daga baya suke cewa annabi nuhu yanzu kuma ya daina wa'azi ya koma aikin kafinta da haka ya yanke bishiyoyin ya gyara su ya tsatsaga su wato ya kuma zo ya yi kusosi inda ya zo yake babbagawa ya yi jirgin ruwan a matsayin kamar rufi-rufi inda kowace al'umma zai iya saka ta a ciki shi ne ubangiji yake ce masa he muka yi masa wahayi muka ce a nisana ilfulka wato ka kera jirgin ruwa bi a yunina a ƙarƙashin kulawarmu mana da kuma kulawarmu a kan idanmu da kuma kulawarmu wa wahayina da kuma umarninmu fa za ja amruna idan lamarinmu ya zo umarninmu na halakar da mutanen ka ya zo wato wa fara tannuru a lokacin da tandar mai masa za ta fara wato tsultsulo da ruwa wato za ta fara tsultsulo da ruwa to wannan shine alamar lokacin halakar da mutanenka lokacin da duk lokaci ya yi ta yaya za ka gane za ka gane a lokacin da tandar mai masa wato za ta fashe ta fara tsinto wato da ruwa kamar wato bakin fayif din famfo in ya fashe Allah ya ce to idan wannan lokacin ya yi fasuluk fiha ka ɗauka a cikin jirgin ruwan naka min kulle zaujai ne daga cikin dukkan dangi ka ɗauki namiji da mace daga cikin dukkan dangin halittu ka ɗauki namiji da mace ma'ana ka ɗau namiji da mace daga cikin dukkan nau'o'in mutane isinaini isinaini biyu kadai idan a tumaki ka ɗauki biyu a awaki ka ɗauki biyu raƙuma biyu jakuna biyu dabbobin jeji kowane dangi ka ɗauki biyu wato ka ɗauki biyu biyu wato shine wato ka ɗauki wannan wato ya zama su ne za ka saka a cikin jirginka shine malam yake cewa wato ya zo a kisar annallah ta'ala ubangiji mai girma da buwa hashara linuhin asiba wa tsair wa gairihima a lokacin ubangiji sai tara wa annabi nuhu asiba dabbobin jeji masu kiwo akan wato wanda suke farautar nama wanda abincinsu ya ta'allaka wato akan nama ne abincinsu ya ta'allaka akan nama ne wato dabbobin da suke da da faratu kenan dangin abin da ya shafi zaki abin da ya shafi damisa abin da ya shafi kura abin da ya shafi kare abin da ya shafi biri abin da ya shafi kyanwa da dukkan abin da yake da farce yake farauta to wannan shine ake ce masa asiba masu dagi dabbobin da suke suka rayuwarsu ta dogara akan cin nama saboda haka Allah ya ce ka ɗauka a cikinsu watsayir da kuma wato tsuntsaye shine duk dabbar da take amfani da fuka-fiki wajen tashinta kuma take da ƙafafu wato guda biyu wayancan ƙafafu hudu suke da shi tsuntsaye kuma su ne dabbobi masu ƙafafu biyu wanda suke tashi wato akan fuka-fikensu sai ya zama annabi nuhu ya diribu biya da ya fi kulli nau'in in ya tashi sai ya buga hannayensa guda biyu in ya buga wannan dabbar wannan hannun sai fada kan mace wannan hannun ya fada kan namiji sai ya dauka sai ya watsa cikin jirgin sa sai ya ture wai sai ya jawo wa'ina ma sai ya buga dau namiji ya dau mace sai ya jefa dau namiji ya dau mace haka ya dinga lodi wato a cikin jirgin nasa wato yake cewa fataqau ya dahul yumna ala zakari hannunsa na dama sai ya kama namiji wal yusra hannunsa na hagun kuma alal unsa ya kama mace saboda haka fa yahmiluhu ma fi safina sai ya dauke su ya sasa a cikin jirgin ruwa haka ya dinga yi sai da ya loda duk irin nau'i na halittun nan da suke a wannan lokacin wanda Allah ya halitta sai da ya sasa a cikin jirgin ruwan domin duniya ce za ta cika da ruwa komi Allah ya alƙawari zai halakar da shi in banda abin da yake cikin jirgin annabi Nuhu komi komi da kowa duk wanda ba cikin jirgin annabi Nuhu to ya halaka yanzu duk abin da muka gani sabuwar halitta ne wadda ta hayayyafa a dalilin wannan halitta da aka dauka a cikin jirgin annabi nuhu ai daga nan zaka san jirgin ba karamin jirgi bane shi yasa sai da he da ya forest sai da ya wato sai da ya gina he da ya gina he da ya shuka bishiyoyi wato masu yawan gaske ya dauki shekaru yana musu wahala suka girma ana gyara su suka girma suka yi katako mai kyau tukun ya zo ya yanke katakon ya ci gaba da aiki da shida wanda suke tare da shi Allah yake cewa wato fasaluk fiya min kulli zawjaini wato min kulli zawjaini ka dauka wato a cikin jirginka dangin mutane guda biyu zawjaini sanaini dangi dangi ka dauki mutum biyu biyu wa halaka kowa da komi kuma zai halaka illa man sabaka alaihi alqawl minhu sai dai wanda wato ubangiji ya rigaya wato yayi magana a kansu wato saboda haka duk wanda ya ka dauka a cikin jirgin ka shine wanda ya tsira wanda yake wajen jirgi kuma shine wanda yake halakakke ma'ana kowa zai halaka illa man sabaka alaihi alqawlu minhu sai wanda dai magana wato ta rigaya a kansa cikin wanda Allah kuma ya niyyar halakarwa wato kamar matar annabi nuhu kamar dan annabi nuhu kan'ana amma banda sauran ƴaƴan nasa kamar samu kamar hamu kamar yafisu su kan an ɗauke su da sauran iyalansu da kuma sauran iyalan annabi nuhu din wato an dauke su kamar yadda a cikin suratu hud Allah ya ce wa man amana ma'ahum wa ko wa ma amana ma'ahu illa qalil wato babu wanda suka yi imani da annabi nuhu sai mutane yan kadan amma dai duk wanda suka yi imani din an dauke su a cikin wannan jirgin ruwan waɗansu malaman suka ce mutum shida ne wato maza da matan gaba daya mutum uku maza uku mata waɗansu suka ce a shida ne shidan maza ne akwai kuma shida mata waɗansu suka ce a'a akwai dai jama'a a cikin jirgin da suka kai mutum saba'in da takwas amma dai dukkan kusan maganganun malaman tafsiri suka ce mutanen ba su yawa ba su yawa mutanen ba su kai ɗari ba gaba ɗaya ma mutanen da suka yi imani da annabi nuhu kuma annabi nuhu kafin allah maɗaukakin sarki ya aiko da ruwan dufa na halakar da al'um kafiran zamaninsa sai dai shekara dubu shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi shekara 950 amma mutane da suka musulunta ba su fi ɗari ba ba su fi ɗari ba saboda haka ubangiji ya halakar da su shine ubangiji yake cewa wala tu katibni fil ladina zalabu ka karanta ubangiji yace wato idan an zo halakar da su Allah ya ce wala tu katibni fil ladina zalamu ya nu karka min magana akan mutanen da suka cuci kansu da kafirci don ubangiji ya masa ka'ida saboda abin ya shafi matarsa ya shafi ɗansa annabi nuhu ya ya kira ya ce ubangiji wannan ɗana ne kai kuma mai jin kan masu jin kai ne shine Allah ce masa ai baka san abin da ɗan naka yake aikatawa ba innahu amalun gaira salihin wato yana aikata mummunan aiki saboda haka ubangiji ya ce dan naka da mata ta kama kafirai ne karka yi magana akan su fala tu katibini fil ladzina zalamu karka yi min magana akan wanda suka cuci kafirci suka cuci kansu da kafirci wato ka ce kar a halakar da su innahum mughraqun dukkan su Allah zai dilmiyar da su fa idza tawaita fa idza tawaita anta wa man ma'aka ala al-fulk fa qul alhamdulillahi alladhi najjayna min al-qawmi adh-dhalimin ubangiji yace fa idza tawaita kai dai in ka daidaita akan jirgin ka anta wa man ma'aka fil fulki kai da waɗanda suke tare da kai a cikin jirgi lokacin da jirgi ya tashi wato ya tashi ka daidaita ya tashi kamar yadda ubangiji ya masa wato wato aka, aka, aka gaya masa kin da za a tada jirgin da kuma yadda za a yatse da shi yawa za a tada shi da bismillahi ne sannan kuma birkin sama bismillahi ne yawa shine yake cewa bismillahi yawa Allah ya ce faƙalar kabo minha ƙala aka ce masa faƙala ir kabo minha ka hau jirgin wato in ka tashi tafiya da shi ka ce bismillahi majaraha kenan wa mursaha in kana so ka zai da shi ma ka ce bismillahi yawa saboda haka Allah yake ce masa faizar tawaita an tawa mamma aka alal fulki lokacin da ka daidaita da kai da waɗanda kuke cikin jirgin ruwan nan faƙul ka ce alhamdulillah alladhi najjana min alqawmi zalimin godiya ta tabbata ga Allah alladhi najjana wanda ya kubutar da mu min alqawmi zalimin daga mutane kafirai Allah kuma da ya halakar da su wa qur rabbi wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin inna fi zalika laayat wa in kunna lamubtadin an rawaito cewa wato Allah maɗaukakin sarki sai ya aiko mala'ika Jibrilu zuwa gurin annabi Nuhu sai ya koya masa yadda zai yi aikin kafintanci yadda zai yi kera abu shekara biyu mala'ika Jibrilu ya zo yana, yana karantar da shi yadda zai yi kera jirgin da yadda zai yi ya shuka bishiyoyi da zai yi katako da yadda zai ɗauki ƙasa wato ya dafa ta ya mai da ita ƙarfe ya kera ƙusosi da yadda zai yi abubuwa a jirgin ta yadda jirgin zai tashi ba tare da ya nitse a cikin ruwa ba da yadda za a yi hawa-hawa wato wannan hawan a sa nau'in halitta kaza wannan hawan a sa nau'in halitta kaza da yadda za a tanadi ruwan sha a cikin jirgin da yadda za a tanadi gurin dafa abinci a cikin jirgin da yadda za a tanadi abubu gurin biyan bukata kowane abu gurin kwanciya asibiti da duk abin da kake tsammani zaka bukata a rayuwarka sai da Allah maɗaukakin sarki ya sa mala'ika jibril ya koya wa annabi nuhu saboda haka jirgin ba wai kurin jirgi ne da zaka shiga ka sauka ba a'a gari ne wanda yake duk abin rayuwa akwai a ciki saboda haka domin Allah ya cika duniyan nan da ruwa sai da aka yi kwana bakwai duniya tana cike da ruwa ta duk inda wani sunansa guri ne yana cike da ruwa daga baya Allah ya umarni a ƙasan ya ce ya ardubla ima'aki ya ke ƙasa ki shanye ruwanki ki daina ɓuɓɓugarwa wa ya sama akali ke ma ki rike ki daina zubarwa da Allah umarni ya yi wa saman cewa wato ta saki ruwa kurin ta kowace kofa a cikin saman nan ruwa ne yake zubowa ƙasa ya yi umarni a ƙasa kuma cewa ita ma ta ɓulɓular da ruwan da yake cikinta ita ma ta cika ɓulɓular da ruwan da yake cikinta ƙasa na fitar da ruwan sama yana zubar da ruwan ubangiji yake cewa falan ma tsagal ma'u yayin da ruwa ya ɗagawa wai ruwan ya wuce gona da iri ya wuce duk inda ake tunani Allah ce hamalla ku fil jariya sai muka ɗauke ku a cikin jirgiwa yana tunawa annabi nuhu da muminan zamaninsa da ma mu duk mu muna cikin jirgin Allah yana tuna mana ni'imar da ya mana da an halakar da iya wannan al'ummar damuwa yanzu ba a haife mu ba iya wannan din su ne Allah ya sake cika duniyar nan da su shi yasa Allah ke tuna wa mutane ni'imar da ya musu cewa lokacin da ruwa ya ɗagawa ya wuce gona da iri Allah ce hamalla ku fil jariya sai muka dauke ku a cikin jirgin ruwa muka tsayartar da ku a cikin jirgin ruwa ko ba ku halaka ba saboda ka komi sai da ya halaka komi sai da ya halaka to shine wato malaika jibrilu ya zo ya koya wa annabi adam annabi nuhu wato yadda zai yi wato sai ya gina jirgi wato sai ya zama tsawon jirgin zira'i 80 ne yaji 80 sama fadinsa yaji 50 sannan kaurinsa kuma suka ce yadi talatin ya zama wato ya yi masa tsari wato kowace irin dangin halitta sai da aka yi mata gurin zama ta ran kata zaliciyar uwarta sannan kuma an tanada mata abincinta da za ta bukata a cikin jirgin saboda haka hakan nan ya yi wa jirgin nan tsari da komi da komi ba abin bukata a cikin jirgin nan komi yana ciki kuma ruwan nan bai shiga ba ko rugo ko rugo bai shiga ba duniya ta cika fal da ruwa jirgin kuma yana nena yawo tsakanin sama da ƙasa tsakanin sama da ƙasa sai daga baya Allah ya umarni wa annabi nuhu ya tafi da jirgin wuri kaza ya je ya sauka ya je ya sauka kuma aka fara sabuwar duniya sabuwa kal sabuwar duniya ta da kan duk Allah halakar da ita iya wannan na cikin jirgin da su aka fara sabuwar duniya wanda kuma ita ce har yanzu to mala yake cewa wato an rawaito cewa an cewa annabi nuhu alaihi salam idza fara alma'u min at-tanuri idan ruwa ya tsultsulo daga cikin tanda farkab anta wa mamma aka kai da waɗanda suke tare da kai ku gaggawa ku tafi ku je ku hau jirgi wa kana tanuru adam alaihi salam min hajarin tukbadu fi hawa ai wai wannan tandar da ruwan zai fito a ciki waɗansu malaman suka ce tandar masar annabi adamu ne wanda na na hawa take masa masa take masa gurasa a ciki saboda haka tandar ta ne fasara ila nuhin wannan tanda har ta zuwa ga annabi nuhu falamma na ba'a min hulma yayin da ruwan ya fara bubbugowa akbaratu imra'atun imra'atu farakibu sai matarsa matar annabi nuhu ta ce abun mamaki kaga yau kuma ruwa ne ke zuwa ta cikin tandan nan ya kashe mun wuta ya hana ne masar annabi nuhu ya ce ruwa ya ce ai shi muke jira dama amma za ku taho ma mu je mu hawo lokaci yayi yawa ita za tana complain ne ruwa yana jika mata wuta tun da masa ta gagara ta ce ruwa ya kuma a cikin tanda ta cikin murhu yake zulzulowa ya ce to ai shi wani ruwan dama shi muke jira lokaci yayi kenan ma za ku zo mu je mu hawo wato jirgi wato waɗansu malamai sun yi saɓani malaman tafsiri akan a wani guri ne wannan abin ya faru waɗansu suka ce a masallacin kufa ne suka ce wato a wata ƙofa kusa da ƙofa da ake cewa kunda a yau a cikin ƙofar masallacin kufa wasu suka ce a hanya ce wato daga kufa ɗin ta zuwa sham a wannan wurin ya faru to abin da ya kamata dai mu mu gane shi ne Allah maɗaukakin sarki ya halaka kafiran annabi Nuhu da ruwan dufana sakamakon wato kafircin da suka yi na kafircewa wato saƙon da annabi Nuhu ya zo musu da gwajen Ubangiji Allah yake cewa a faizar tawaita an tawa mama aka alal fulk lokacin da ka daidaita kan jirgi faƙul ka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi najjana min alqawmi zalimin wanda ya tsira da mu daga mutane azzalime wa qur rabbi anzini munzala mubarakan sannan ka ce ubangiji sai ka addu'a kuma ubangiji anzilni ka saukar da ni in ka tare saukar da ni ka saukar da ni munzalan wato wani wurin sauka mubarakan mai albarka ma'ana ka saukar da ni a wurin da yake mai albarka inda za mu fito mu yada addini ba tare da wato mun samu cikas a gurin mutane ba wa anta khairul munzilin ubangiji kai ne mafi alkhairin masu ba da masauki wato inna fi zalika cikin wannan kisa da muka karanta muku na annabi nuhu da halakar da mutanansa la'ayatin wallahi akwai dalilai masu ƙarfi waɗanda suke nuna girman ikon inji ubangiji wato wa in kunna la mublisina duk da cewa wato mu an jarrabe mu mana mutanen annabi nuhu an jarrabe su da Allah ya aiko musu annabi nuhu suka yi imani da shi kuma ya halaka su yawa lalle wannan ni'ima ne wato duk da cewa wato wato an jarabi mutane amma wannan abin da aka wa annabi nuhu ni'ima ne domin babu abu mai daɗi a ce annabi ya rayu daga shi sai masu imani za su ta yi wa Allah bauta babu mai mai taka masa burki babu wani mai tsangwamarsa amma su wayancan miyagun mutane da da annabi nuhu ya zauna cikin su mutane ne wanda ba su da rai sau da yawa in ya zo yana musu wa'azi sukan masa dukan tsiya har sai ya suma su da jashi kamar kare su je su jefar a bayan gida sau da yawa za su haɗa shi da yara tsageren gari yan a ture su ta jifansa su ta walakanta suna watsa masa ruwa wani lokacin sai masa jina-jina haka annabi nuhu ya sha bakar wahala a cikinsu hakan nan dai ya ta haƙuri ka san ko kai daga ji an ce maka shekara 950 ai ka san ai annabi nuhu ya ta hamulin wahala babu annabin da ya dauki wahala ya wa'azi cikin mawuyacin hali irin annabi nuhu alaihi salam sannan kuma wato an halakar da mutane da yawa da yawa amma idan ka dauke mutanen annabi lutu babu mutanen da ubangiji ya musu wato azaba azaba wadda wato ita ma ta zama gagara ba dau duk da yake azabar ubangiji kowace gagara ba dau ce kowace kowace tarkon Allah ba wanda yake mai sauki saboda haka amma wannan azaban da za a ce maka duniyan nan falhe da ta cika da ruwa babu yadda za ka saka tsinke ai ka san azaba ta yi azaba saboda haka daga baya kuma sai iya wanda suke cikin jirgin ruwan nan su ne suka fito wato suka abin nan shi ne ubangiji yake cewa sun ma'an sha'ana min ba'dihim qarnan akharin ma'an sha'ana min ba'dihim qarnan akharin farsalna fihim rasulan minhum اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون
كمان وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترمناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وبنجي yake cewa wato sun ma'an sha'ana mi ba alihim kanon akarin sannan ba mun halakar da mutanen annabi nuhu an sha'ana sai muka halicci wato kauman akarina min ba alihim bayan mutanen annabi nuhu sai muka tashi karnan wata jama'a akarina daban sai aka sake duniya ta sake wato hayayyafa kuma du wato wato sannan muka tada wasu jama'a aka ce su ne adawa mutanen annabi hudu Allah yake cewa fa arsalna fihim rasulan minhum sai muka aiko musu manzo daga cikinsu daga cikinsu shine annabi hudu muka ce masa ani ibudullah in ka je ka gaya musu bautawa Allah da ya je sai yake ce musu ani ibudullah lalle ku bautawa Allah ku kada tashi malakum min ilahin gairuhu ba ku da wani ubangiji koma bayan Allah afala tattaquna me yasa ba za ku yi imani ba ku ji tsoron wato azabar ubangiji wa ƙalar mala'u min ƙaumihi sai shumagabanni a cikin mutanen nasa waɗanda suke su ne jagororin kafircin sai suke cewa wato Allah ya ce wa ƙalar mala'u ladina min ƙaumihi ladina kafaru kafirai daga cikin wato manyan garin jagororin garin wanda yake su ne jagorori akan kafirci wa kazzabu bi liqa'il akhirah su ne mutanen da bayan kafircin kuma sun ƙaryata tashin alkiyama sun karyata gamuwar lahira wato tafiya lahira sun karyata wato Allah ya ce wa atrafnahum fil hayatid dunya wa'annan mutanen mun ni'imta su mun ba su jin dadi a rayuwar duniya mun ba su mulki mun ba su kudi mun ba su iko mun ba su al'umma mun sa mutane suna musu biyayya sau da kafa Allah ya ce wa atrafnahum mun ni'imta su fil hayatid dunya a rayuwar duniya sai suke cewa ma haza illa basharun mithlukum annabi hudin nan ai ba kowa bane sai mutum kamar ku ya mutum kamar ku kuma zai zo ya ce ku bi shi wai shine Allah ya aiko muku yaya za a yi mutum irin ku ya zo ya ce shine zai ce muku ya zo daga sako daga wurin Allah ku sani fa annabi hudin nan ya kula bi mata kuluna bai da wani abinci daban irin abincin da kuke ci shi yake ci wai shi rabu na mata shi rabu bai shi da wani abin sha daban irin ruwan da kuke sha shi yake sha kuma ya ce shi ne manzan Allah Allah ya koshi da magana abincinsa ba daban ba a ruwansa ba daban ba Allah yake cewa wala in atatum basharan mithlukum in har kuka yadda kuka bi mutum irin ku wato kuka bi mutum irin ku innakum idan lakasiruna ai kun tabi amma ba sun manta su ba su ake bi su kuma mutanen daban ne su da ake musu biyayya suke bautar da mutanen su ɗin daban ne amma yanzu cewa suke kasan mutum idan idan wato zaluncin sai zalunci sai idan sai rufe ai abin da yake ciki sai ya kasa gani sai ya riga kallon abin da wani yake ciki saboda haka ce musu yake yi wai wato in har kuka bi mutum irin ku ai kun tabi kun san mutumin nan fa mutum ne irin ku bai da bambanci da ku bilhassal ma irin abincin da kuke ci ma shi yake ci irin ruwan da kuke sha shi yake sha to kenan ashe in har za ku mutum irin ku to ai kun tabi saboda haka sai yake cewa wai ai idukum shi annabi hudun annakum idza mittum wa kuntum turaban وإذا مننكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين na'am ubangiji ya ce sai suka ci gaba da gaya wa mutanensu suna yin musu propaganda kan su fahimci saƙon da annabi hudu yake tafe da shi suke ce musu a idukum shin ba kwa ji hudun nan yana muku alkawari wai annakum idza mittum wai har in kun mutu wa kuntum turaban kuka rididdige a ƙasa kuka zama ƙasa wa izaman kuka rididdige kuka zama ƙasa da ƙashi annakum mukurjin wai za a fitar da ku wai mutum wai ya zama ƙasa kuma wai a tada shi wato a tada shi irin yadda aka yi ku da da farko bayan an samu wato tsawon rabewa tsakanin mutuwarku da kuma maganar tashin ku haihata haihata wannan magana ta yi nisa wannan magana abu ne wanda ba zai yiwu ba ai hankali ma ba zai ɗauki wannan ba a ce wai mutum ya mutu har ya zama ƙasa wato sai kuma a tada shi haihata haihata limatu aluna wannan abin da ake muku alƙawarin tashin alƙiyama nan wai za a fito a kabari to wannan abu abu ne wanda ba zai yiwu ai ba'uda ba'uda abu yayi nisa yayi nisa abu ba zai yiwu ba in hiya illa hayatuna dunya wannan rayuwar da kuke gani da muke a cikin duniya ba wata ababa ce face rayuwar duniya da muke yin ta na mutu wani haya mu mu mutu kuma mu haifi kananan yara su ma sake taking over rayuwa su ma su rayu in su ma kafin su mutu su ma sun haifi kanana in sun mutu su ma wancan su taking over Allah yake cewa a wani gurin wa ma yuhlikuna illa dahar babu abin da zai kare mu sai zamani idan mutum ya mutu su a da'awarsu in ka mutu to shi kenan kai din ne kuma za a sake haifuwar ka na karamin yaro kuma ka sake rayuwa kuma kai ma kuma duka haifi wani kafin ka mutu jininka ne in ka mutu shi kenan shi kuma shine zai sake rayuwa babu abin da zai karar da duniyan nan sai zamani wasu kuma kakarar itikadin su shine idan mutum ya girma in ya mutu sai a sake haifuwarsa a wani gida sai ya rayu a wani gida in ya girme mutu a sake haifuwarsa a wani gida sai ya rayu a wani gida in ya girme mutu sai a sake haifuwarsa a wani haka za a ci zagayawa duniyar wato rayuwar ma kenan babu ma'ana ma kenan a cikinta rayuwar babu ma'ana a cikinta saboda haka wato sai suke cewa wato haihata haihata limatu aduna wannan alkawarin da aka yi muku na wai tashi bayan mutuwa alkawari ne wanda ba zai yiwu ba suka ce wato in hiya illa hayatuna duniya na mutu wa haya ka karanta in hiya wannan rayuwar da kuke gani illa hayatuna duniya sai rayuwar mu ta duniya na mutu wa haya mu mutu kuma wato ƴaƴan mu su rayu wa ma nahnu bi maqusina ba za a ta da mu ba ba za a ta da mu ba in huwa illa rajulun wa illa rajulun yuftari ala allahi kadhiba wa ma nahnu lahu bimumin in huwa shi annabi hudu bai kasance ba illa rajulun face mutum ne kurum iftara ala la kaza ban kirkiri ƙarya jingina wa Allah ba wani Allah Allah bai aiko shi ba ba wani maganan Allah ya aiko shi ba za a mutu a tashi ya dai kirkiri maganan sa ne kuma yace Allah ne ya aiko shi wa ma nahnu lahu bimuminina mu ba za mu imani da shi ba ba za mu gaskata shi ba musamman akan matsalan tashin alkiyama ba za mu gaskata shi ba kala sai yake cewa بما كذبوا نعم.
قال أما قليل ليصبحن نادمين na'am فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء مم.
وبعدا للقوم الظالمين kala da annabi hudu ya je abinda mutanensa suke ta magana cewa ba su gaskata ba kala sai ya ce rabbin surni bi makazzabun ubangiji ka taimaka min mutane na sun karyata ni nayi nayi ubangiji sun karyata ni mutane na sun kiyarda da abin da ka aiko ni da shi kala sai Allah ya ce masa amma qalilin la yasbihuna nadimin kale su saura dan kadan za su waye gari suna nadama za su waye gari suna da dama saura kaɗan daga cikin zamani laisbihunna laisiri na nadimi da za su waye gari wato suna da dama akan kafircinsu da kuma ƙaryata manzo Allah ya ce fa aka zarfu musaiha sai ubangiji ya aiko musu azaba wato ta ƙara Allah ya halakar da su shine wato fa aka zarfu musaihatu bil haqqi sai wato wato ƙara ta kama su mala'ika ya zo ya musu ƙara Allah ya ce faja'annahum gusa'an take sai muka sanya su diddigaggu diddigagu kamar iska ta samu wato wato aifari aifari a samu kuma guguwa mai karfi ta biyo ta saura za ta samu wato wato ciyawar komayya tsintsiya ta kakkarya ko kuma kamar ka samu wato 'yan toka taki sun je sun sha royaye da manjagara wannan shine gusa wasu kuma suka ce gusa'u shine irin in an yi iska a bakin kogi ko kuma aka yi wato iska sai aka saki ruwa wato iska ta koro datti leda ne takarda ne ciyawa ne guntun takalmi ne guntun riga ne menene sai a danna mamakon ruwa sai ya zo shi kuma sai ya share wannan sai ya tafi da shi to wannan shine gusa wato sai ya zama an bar su kamar tarkace suna nan diddigagu wato a mace karar wani ya ya fashe wani kansa ya tsinke wani hannunsa ya yanke wani kafasa ta cire duk sun fara sun mutu Allah ya ce wato amma kalilin saura dan kaɗan Allah ya zubi hunna nadimin da za su waye gari wato suna nadama fa kazar huma sai hatu bil haqqi Allah ya ce sai tsawa ta kama su wato da gaskiya fajalnahum gufa'an muka sanya su da dirgago fadbu'udan lil qaumi zalimina Allah ya ce wato rahama ta nisanta gabarin wato mutane azzalimai su ne masu ta manzanni sun ma sha ana min ba'adi
na tasbiqu min ummati na ajalaha wa ma yastakirun amma waɗansu malaman suka ce wato iska ɗin nan azaba ne da Allah saukar mutanen annabi salihu kai sabanin malamai da aka ce wannan tsawar tsawa a saiha tsawa ta mutanen annabi salihu ne ba mutanen annabi nuhu ba amma kuma yanzu Allah ya koro wato maganan a cikin wato kisar mutanen annabi hudu Allah ya ce sun ma'an sha'ana min ba'dim wato ƙurunan akarina bayan halakar da mutanen annabi hudu Allah ya ce sai muka sake tada wata halitta kuma muka sake tasan wata halitta wato waɗansu jama'a daban su ma Allah yake cewa wato ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma sakirun babu wata al'umma da lokacin ta zai wuce ta lokacin halakar da ita in bai yi ba ba za a halakar da ita ba ma tasbiqu min ummatin ajalaha babu wata al'umma da lokacin ta zai wuce ta idan lokacin halakarwa bai yi ba sai su ta dagawa su su ta kafircin su wato Allah ya ce wa ma ya ake nuna kuma in lokacin ya kuma ba za a jira su ba ba za a jinkirta musu ba sun ma arsalna rusulana tattara sun ma arsalna rusulana tattare kullama ja'a ummatar rasuluha kazzabu fa ba'ana ba'arahum ba'ara wa ja'alnahum ahadith wa bu'dan liqaumin la yu'minun Allah madaukakin sarki yake cewa wato sun ma'arsana rusulana ta tara sai muka ta aikowa manzannin mu ta tara a jere Allah ya ku annabi saluhu mutanensa sun kareta shi Allah ya halakar da su Allah ya ku annabi ibrahim mutanen sun kareta shi Allah ya halakar da su Allah ya ku annabi lut mutanensa sun kareta shi mutanensa sun kareta shi mun halakar da su Allah ya ku annabi shu'aibu mutanensa sun kareta shi mun halakar da su tattara a jere wannan bayan wannan duk wanda ya zo aka karyata shi za mu gama da shi mu sake tada wata al'umma mu aiko mata manzo ta karyata mu halaka ta mu sake tada al'umma mu aiko manzo su karyata a halakar da su Allah ya ce sun ma'asana rasulana tattara hakan nan dai muka yi ta aiko manzanninmu a jere a jere wannan ya biyo bayan wannan wannan ya biyo bayan wannan kowane annabi tsakaninsa da wani kowane manzo tsakaninsa da wani akwai zamani mai tsawo Allah ya ce kullama ja ummatun rasuluha duk lokacin da manzo ya zo wa al'umma kazzabuhu sai su karyata shi duk sanda manzo ya zo wa al'umma kazzabuhu sai su karyata shi Allah ya ce fa ba'na ba'dhum ba'dha sai muka biyar sunnar shashe ga shashe sunnar wa'ancan da Allah ya aiko musu annabawansu suka karyata annabi Nuhu da annabi Hudu haka na muka biyar wannan sunna wa jama'ar annabi salihu da annabi lut da annabi shu'aibu da sauran annabawan duk annabin da ya zo idan mutanen suka gaskata shi sai Allah ya tsiratar da wanda suka gaskata wanda suka karita kuma sai Allah ya halakar da su shine Allah ya ce kullama ja ummatun ummatan wato rasulaha duk sanda jama'a manzan ta yazo fa kazabu suka karyata to fa atba'ana ba'dhum ba'dhan sai mu sunnanta musu irin shashanyi da muka sunnanta mu waɗancan da suka karyata manzannin su ma'ana halakarwa kenan Allah ya ce waja'alnahum ahadisa sai mu mai da su ababen bada labari ahadis a halakar da su labarin su ya wuce sai ya zama sai dai bada labari duk annabin da ya zo kuma sai Allah ya ambata labarinsu a littafin wannan annabin cewa al'umman da suka gabata fa sun zo Allah ya tura musu annabi ne ya musu wa'azi sun karyata amma Allah ya halakar da su ya kamata ku ɗauki izina ku ɗauki darasi bisa abin da ya samu al'umman baya to shi yasa mu kuma ubangiji da yake mu ne khairul umam annabin mu shine babba littafinsa shi ne babba shi yake da dogon zamani da yawan al'umma sama da al'umman baya sai Allah ya labarto masa duk labarin annabawan da al'umman nasu yadda suka yi da kuma yadda aka yi musu Allah labarta mana shi ne ubangiji yake cewa waje allahun a hadisa sai muka sanya su ababen ba da labari fabu'u da liƙomi layuminun tir da mutanen da ba sa imani tir da mutanen da wato Allah zai so su da jin kai ya aiko musu manzo don su imani amma su kafirce wa manzan har ma waɗansu su kashe manzan tar da irin wayannan mutanen da ba sa imani da Allah sun ma arsalna musa ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين ubangiji yake cewa sun ma arsalna musa wa akahu haruna sannan har yanzu daga cikin jerin annabawan da muka aiko sai muka aiko annabi Musa da Haruna da dan uwansa annabi Haruna muka aiko shi bi ayatina da ayoyinmu wa sultanin mubinin da hujja mabayyaniya wato ita ce hujja bayyananniya kamar hannun annabi Musa aya ce kamar sandansa aya ce da waɗansu daga cikin ayoyi Allah ya ce mun aiko shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'arsa me ya faru fastakbaru sai suka yi girman kayi suka yi girman kayi ga barin imani suka yi girman kayi wato ba su imani da Allah ba wa kanu qauman alina mutane ne waɗanda suke masu girman kai masu neman ɗaukaka al'alina ai alƙahirina su ne suke neman ɗaukaka akan 'yan bani isra'ila suke zalunta su ubangiji ya ce faƙalu وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون Allah ya aiko annabi Musa da ayoyi guda tara kamar yadda yake faɗa a wasu wuraren Allah bai tisa ayatin bayyanatin ayoyi guda tara ayoyin nan akwai sandar annabi Musa tun da farko sandan da wato ya samu daga wurin annabi Shu'aibu a lokacin da ya masa kiwon tumaki akwai hannun annabi Musa akwai shekarun fari wato sunun shekaru da Allah ya jarrabi 'yan bani Isra'ila akwai wato asalin farin akwai wato wato shafewa akwai ruwan dufana akwai wato fara akwai kwarkwata akwai wato wato wato wani abin da ke shiga ruwan nan kwadi addafadi kwadi duk wa'ina suna daga cikin abin da ayoyin da in annabi musa ya addu'a Allah yake bashi a matsayin aya ta sauka kan yan bani isra'ila daga bayan sai nadama su zo su ce annabi musa ka roƙa mana ubangijin ku eh ubangijinka la in kashafta annar rajiza la nu'mina da a mutanen fir'auna mutanen fir'auna in Allah ya saukar musu wannan sai annabi Musa ka taimaka mana ka roƙa mana Allah in yaye mana za mu imani da kai lanumina na bika wa narusulanna laka bani isra'ila ko wala nu'mina na bika wala nusulanna ma aka bani isra'il za mu imani da kai kuma za mu saki yan bani isra'ila to hakan nan dai aka yi duk abin da ya zo in suka sha wahala za su koma gurin annabi Musa idan kuma aka yaye musu sai su koma kafircin su kuma to hakan nan wayannan dai suna da cin ayoyin da Allah ya bashi kuma wato a ƙarshe dai fir'aunan dai da mutanensa dai ba su yarda ba sai da aka halakar da su shine faqalu sai su rika ce masa anu uminu li basharaini mithlina shin ma yi imani da mutane biyu mutanen ma a cikin irin mu mutane ba mala'iku ba wa qaumuhuma lana abiduna ko mutanen da ma mu a zamantakewar mu ma a misra kabilarsu ko zuriyarsu ma bauta suke mana ai zuriyar annabi musa da annabi haruna ai barorinmu ne ai bayinmu ne su suke mana bauta a cikinsu ne kuma za a ce wani ya zo ya ce wai shine allah ya aiko shi wai mu bi shi mun gane ko Eh, wannan yana daga cikin dasisan da shaidan ya musu cewa annabi musa nan da annabi haruna nan daga cikin kabilan banu isra'ila suke ku kuma ku ne kibdawa ku ne madaukaka ku mulki yake hannunku ku ne gari yake hannunku ku ne fada aje yake hannunku ku ne masu dukiya ku ne masu arzikin kasa ku ne masu komi kuma yanzu a ce yanzu ku ne za ku bi bayan ku to shine suke mayarwa annabi Musa da Haruna wannan magana sai ya kuma gaya wa talakawansu ya za ku yarda da su bayin mu ne fa ya za ku mu za mu bi bayin mu kuma shine suke cewa anumin lil basharain mislina ma yi imani da mutane irin mu sannan kuma qawmu malana abidun mutanen su fa mu suke bautawa ya za a ya ce mu ko mu bi su saboda haka fakazzabuhuma فكذبوهما فكانوا من المهلكين fakazzabuhuma sai suka karyata annabi Musa da annabi Harun fakanu minal muhlakin sai suka zama suna daga cikin mutanen da ubangiji ya halakar na'am ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون Allah ya ce wa laqad atayna Musa alkitaba hakika mun ba wa annabi Musa alkitaba wato littafin at-taura mun ba shi littafin at-taura la'allahum yahtaduna ko su mutanen nasu yan bani Isra'ila sa shiryu zuwa ga wannan littafi da umarnin Allah yake ciki na'am وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ركوة ذات كرير ومعين ubangiji ya ba wa annabi Musa littafin at-taura bayan an halakar da fir'auna ne bayan an halakar da fir'auna yawwa shine wato ko sa shiryu daga bata an bashi bayan an halakar da fir'auna Allah ya ce waje annabi da maryama wannan kuma an sake intikali an shigo kisar annabi isa dan maryama yawwa an shigo kisar annabi isa dan maryama Allah ya ce wa atena wa ja'alna maryama wa ummuhu aya wato ubangiji yace mun sanya annabi isa dan maryama da mahaifiyarsa aya su zama aya domin ai ita ba ce aya ta ni ba domin ita maryamu ai ba aya bane ayar shine aifuwar annabi isa babu miji shine ayar mun gane ita kan tana da mahaifi da mahaifiya amma ita ta haifi annabi isa ba miji shine ayar allah ya ce mun sanya wato dan maryama da mahaifiyarsa aya domin za a haife shi babu uba shine mala yake cewa lam yaqul ayatayn li anna al ayata fihi ma wahidatun wilalatuhu min ghairi ba'lin ayan ɗaya ne haifuwar annabi isa alaihi salam babu uba Allah ce wa awaina huma ila rabotin sai muka wa awaina huma ila rabotin sai muka wato sauke su a wani guri mai jigawa muka ajiye su wani guri madaukaki shine Baitul Miqdisi ko kuma Damascus ko kuma Philistine duk dai akwai sabanin malaman tafsiri wasu suka ce a Damascus ne wasu suka ce a Philistine ne wasu kuma suka ce a Baitul Miqdisi ne Allah ya ce muka ajiye su a wani guri zati kararin wani guri mai dadin zama shi ya sa ma yawanci suka tafi cewa wato kudus ne domin yanki ne wanda yake da daɗin zama zati kararin guri ne gurin hutawa wa ma'inin ga idan ruwa wato guri ne wanda babu fari akwai lambuna akwai jin daɗin zama a wannan yankin wato Allah yake cewa ya ayyuhar rasulu يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم Allah ya ce ya ayyuhar rasulu da muka aje su a wannan guri sai muka ce ya ku manzanni sai malamai suka ce ah, to ya annabi Isa shi kada aka aje kuma Allah ya ce ya ayyuha- ya- ya ku manzanni sai malamai suka ce wai ba wai ana nufin an musu magana a lokaci guda bane a'a akan dai an yi maganan nan ne amma ta shafi kowane manzo a zamanin sa ta shafi kowane manzo a zamanin sa Allah ya ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu min at-tayyibati ku ci da- daga ababe na halal wa amalu salihan kuma ku yi aiki na nagarta shine ku yi aikin farilla da aikin wato nafila inni bima ta'maluna alim lalle ni na san abin da kuke aikatawa fa ujazikum alaihi kuma kowa zan saka masa akan abin da ya aikata fa inna hadhihi وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقبوا.
فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون Kace.
فذرهم في غمرتهم حتى حين ubangiji yake cewa wato wa inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wannan addinin naku dan umma anan ana nufin addini wannan addinin naku ummatukum addinin ku ya ku wa'anda ake magana da ku mai karatu ko mai sauraron karatu wato lalle Allah ya wajabta muku ku zama ummatun wahida al'umma daya al'umma kan addini daya shine addinin kade ta Allah addinin kade ta Allah addinin da yake karantar da mutane cewa Allah shine wanda ake bautawa shi shi kadai ba addinin kowa Allah ba ba addinin kowa Allah ba ba addinin gunki Allah ba ba addinin wato wanda a jingina mu wani abin bauta wanda yake ba Allah maka- mahalicci shi shi kadai ba Allah ya ce inna hazihi ummatukum ummatun wahida wannan addinin naku addini ne ɗaya ita ce millatul islami addinin musulunci shi shi ɗaya ne tun daga kan annabi adam har ya zuwa kan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi ɗaya ne addinin musulunci kowa ya zo zai ce ku bauta wa Allah shi shi kadai a bauta wa Allah shi shi kadai amma shari'a wannan kuma Allah yana aiko shari'a ne gwargwadon abin da Allah ya nufata da wannan annabin da kuma al'ummarsa wani annabin a saukar masa shari'a mai sauki wata wani a saukar masa shari'a mai tsanani to kowa Allah na saukar masa shari'a ne gwargwadon yadda Allah ya so wa'annan mutanen su yi masa bauta amma kade ta Allah wannan tun daga kan annabi Adam har ya annabin karshe kowa a cikin abin da ya kira kenan Allah ya ce al- addinin ku addini ne daya wa ana rabbukum fattaquni ni kuma ni ne ubangijinku lalle ku ji tsoro na Allah abin jin tsoro ne نعم كتغبا فذرهم sadi a rika saka waya a flight mode da Allah za ka wuta a sa a flight mode kar a bata haka nan na dobin ne za ta yi dobin ko da tana flight mode Allah ya ce fataqatu ka karanta ko Allah ya ce fataqatu amrahum bainahum zubran daga baya addini ɗaya ne sai mutane suka rarraba addinin wayannan suka dauki nasu yahudanci waɗannan suka dauki nasu nasaranci waɗannan suka dauki nasu kaza sai suka rarraba addinin wato zuburan wato jama'a jama'a ma'ana hizban hizban ubangiji ya ce kullu hizbin kuma sai ya zama kowace jama'a bi maladayin farihuna sai ya zama suna wato alfahari da abin da yake hannunsu su yahudawa su rike gam su ce a ranar lahira babu addini ɗaukakeke sai yahudanci nasara su rike gam su ce babu addini ranar lahira wanda Allah ya yarda shi sai- sai nasaranci musulmi kuma su ce addini a wajen Allah shine addinin musulunci Allah ya ce kulli hizbin bima ladayhim farihun kowace jama'a tana alfahari da abin da yake hannunta Allah ya ce fadarhum ya Muhammad duka kyale su ka bar su ka bar kafiran Makka da itikadin su Yahudawan Madina da itikadin su Nasara da itikadin su munafikan ma ka bar su da itikadin su na ganin munafurcin shi zai fitar da su Allah ya ce fadarhum fi gamratihim ka bar kowa a cikin batansa hatta hinin har sai ranar alkiyama har sai lokacin mutuwa kowa zai mutu kuma zai je ya samu Allah yana jiransa akan abin da ya aikata zai masa hisabi ya sabuna أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين Allah ya ce jika nusari نسارع لهم في الخيرات Mm.
بل لا يشعرون Allah ya ce a ya sabuna shin kafirai suna zato ne annama numidduhum bihi min malin wa banina cewa abin da muka basu suke fantamawa da shi a gidan duniya na dukiya da 'ya'ya nusari ulahum fil khairati kamar san su muke muka gaggauta musu samun ni'ima kamar san su muke yi wannan abin da Allah ya basu na daga ni'imar duniya babu waiwaye akan cewa za a mutu za a yi hisabi su taka wanda so ga dama su daga wanda so ga dama su yi abin da so ga dama su keta haddin Allah su keta haddin dan adam ba sa ji ba sa gani suna ga abin da muka basu na daga dukiya da 'ya'ya Allah ya ce nusari ulahum fil khairati mun mun- san su ne muke yi muka gaggauta musu wannan ni'ima din muka basu Allah ya ce ballash uruna su dai ba su da hankali ba su san abin da muka yi musu talala bane talala muka yi musu ai istidraji muka yi musu wato domin su cika littafin su tab da sabon Allah ranar da muka kama musu kuma wato ba za su kwace ba na'am إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون وبي- والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتاهم وقلوبهم وجلت أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون Allah ya ce innal ladina ka san waɗannan hum min kashe tarabe mushfiqun waɗanda suke cikin tsananin tsoron ubangijinsu su ne muminai suna jin tsoron azabar ubangiji walladina hum bi ayati rabbihim yuminun waɗanda kuma suke imani da ayoyin ubangijinsu su ne masu jin tsoron Allah nan suke imani da ayoyin ubangijinsu walladina hum bi rabbihim la yushrikun su ne waɗanda ba sa shirka da ubangiji ba sa hada Allah a wajen bauta san san Allah Allah ne ba sa hada Allah kuma da komi walazina yutuna bima atau su ne suke bayarwa da abin da aka basu na daga sadaka za su bada sadaka za su taimaki mai karamin karfi za su taimaki dangi za su taimaki yan uwa za su shi da iyalai za su bada zakka a cikin dukiyoyinsu za su ba dukiya ta dauka addinin Allah su ne suke bada ma atau abin da muka basu na daga dukiya wa qulubuhum wajilatun a lokacin zukatan suna cikin jin tsoro cewa kuma sadakar Allah yana karba zakar da suka yi ma Allah yana karba sadakar da suka yi Allah yana karba ci da iyalan ma Allah yana karba taimakon junan ma Allah suna yin aikin alkhairin amma ba sa nutsuwa balle su yi alfahari balle su yi gori balle ma su yada su yi riya su gaya wa mutane ai mu muka yi mu kaza mu muka yi mu kaza a'a sun ma ya boyen kuma suna ma tsoro shin Allah ma ya karba ko bai karba ba wannan sifar mummunan kirki kenan suna aiki na alkhairin a lokacin da suke kuma tsoro suke wa ko an karba musu ma ko ba a karba musu ba Allah ce ya da'una na ragaban wa rahaba suna bauta mana suna tsoro suna kwaɗayi ko an karba a ba su lada suna kuma jin tsoro ko ma dai ba a karba ba su tafi ranar lahira suna tsammani sun tara aikin lada sai su je su ga ba su tara komi ba Allah yake cewa su ne waɗanda wato walladina yutuna ma atau suna bayarwa a cikin abin da muka basu na daga dukiya wa qulubuhum wajilatun alhali zuciyarsu tana cike da tsoro annahum wato ila rabbihim raji'un cewa wato cewa abin da aka karba abin da suka bayar na ma ko ba a karba musu ba sannan kuma sun san su za su koma zuwa wajen ubangijinsu ubangiji kuma zai yi hisabi to Allah madaukakin sarki ba a masa karbi karkararsa Allah ba a masa tilas shi yasa duk abin da kai ko na sadaka ne wato ko kuma kyauta ne ci da iyalanka kai taimakon danginka kai taimakon mai karamin karfi kai a makwabta ka taimaka a addini kai wa aiki komi kai wa abu in ba bukata ce na ka faɗa dan ka faɗaitar da wani ya koyi da kai ba bakinka naka kai gum domin ba ka da tabbas zai iya yiwa ka faɗa ka gama faɗa ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza alhali kuma ba ma rubuta shi a littafin ka balle ka gan shi ranar alkiyama Allah bai karba ba domin ai arzikin na Allah ne kai kanka ma na Allah ne saboda haka in kai abu Allah ya yi alkawari in kai da mai kyau zai karba amma kuma alkawari ya yi zai karba zai karba amma kuma ba tilas bane ya karba yawa ubangiji yake cewa la yas'alu amma yaf'alu Allah ba a tambayansa me yasa kai haka wahum yus'alun mutane da ake tambaya saboda haka mutum zai yi abu ya yi dan Allah kuma ya kauna Allah ya karba masa ya sa masa a cikin ladansa Allah ya ce to waɗannan mutane da muka lissafa muku nau'in mutane guda hudu ko biyar Allah ya ce ulaika yusari'una fil khairati waɗannan sune mutane da suke gawa cikin aiki na alkhairi suna gaggawa suna gogoriyo suna tsere in dai sun ga aiki na alkhairi ba za su bari ba kowane iri sai sun sa hannu a da su sai sun sa hannu a da su su dauki dukiyarsu su bayar a yi jihadi su fito da kansu su bayar su debo iyalansu in an je gurin jihadin ma su yi jihadin kuma su yi taimako akan jihadin duk wani abu da za su samu lada in sun ganshi kokuwa suke kokuwa suke ai da su Allah ce yusari'una fil khairati suna tserere ne a cikin aiki na alkhairi wa hum laha sabiqun alhali kuma Allah ya musu gamdakatar sun tsere tsara a cikin aiki na alkhairi ragonan ga mulkatabbin ubangiji ne Allah ya zaɓe ka isa ka cikin mutanen kirki ya baka yin ikon aikin kirki sannan kuma ya karba maka aikin kirkin wannan zaɓin ubangiji ne zaɓin ubangiji ne ba wanda wayansa ne yasa ya tsince shi kansa a cikin musulunci a yanzu ba wanda wayansa ne yasa kowa ma bai san ya ya ganshi a cikin musulunci ba saboda haka kuma in Allah ya zaɓe kai ma gamdakatar ka zama a cikin mutanen kirki a musulman ma a musulman ma sai Allah ya zabe kai saka mutanen kirki wannan gamgatarun ubangiji ne kuma ya saka mutanen kirki ya baka ikon yin aiki na alkhairin sannan kuma ya taimake ka ya kiyaye maka aikin riya bata shiga ba ya karba maka aikin shi ma wani abu ne domin ba yin aiki ne kaɗai matsala ba kiyaye aikin kada ya ɓaci ya fi komai matsala ka tara aikin amma kuma ka je ka samu aikin a lahira nan a rubuce a littafin ka to ya fi wahala ya fi wahala bayan aikin alkhairi ne wahala ya za ka ka tare aikin kada ya ɓaci to wannan ya fi wahala Allah ya taimake mu ubangiji ya ce ulaika yusari'una fil khairati waɗannan suna tsere a cikin aiki na alkhairi wa hum laha sabiqun kuma a cikin ilimin Allah Allah ya musu gamdakatar wato sun tsere tsara wala nukallifu nafsan an ce kuma lokaci yayi kuma kwana nan na arba'in a da ɗan lokaci da ɗan lokaci malanje makara ولا نكلف نفسا إلا وسعها Mm.
ولدينا كتاب ينطق بالحق نعم.
وهم لا يظلمون بل قلوب.
بل قلوبهم في غمرة من هذا Mm.
ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ubangiji ya hatta idan jika حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون ubangiji yake cewa ula'ika uh, wala nukallifu nafsan illa wus'a ba ma dora wani sai abin da za ta iya na daga cikin aikin da'a saboda haka faman lam yastadi an yusalli qa'iman duk wanda ba zai iya sallah a tsaye ba falin salli jalisan yayi a zaune wa man lam yastati an yus- an- an- an yusalli jalisan falin salli qa'idan wanda ba zai iya sallah a zaune ba yayi a kwance Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha ban ma dora wa rai wani aiki na shari'a sai abin da ran za ta iya wanda ba zai iya azumi ba ka ce sha ruwa abunsa yawa wanda ba zai iya azumi saboda jinya sai ya sha ruwa abunsa ya bada mudu idan kuma yana da hali zai iya ramawa daga baya sai ya sha ruwa daga baya kuma sai ya rama Allah ya ce waladaina kitabun a wurin mu akwai littafi yantiqu bil haqqi wanda yake furici da gaskiya shine lawul bafus wanda aka rubuta duk ayyukan bayi duk ayyukan bayi yana nan a rubuce Allah ya ce wa hum la yuzlamun ba za a cuci bawa da komi ba ba kai aikin alkhairi ba a ba kai aikin sabo ba a rubuta maka sabo ko kuma kai aikin sabo ɗaya a rubuta maka biyu ko kai aikin alkhairi a rage maka sakamako Allah ya ce ba za mu yi haka ba ba za mu zalunci kowa ba sai dai ma mu kara wa kowa tunda mutum zai aiki daya ba shi lada goma daga karimcin ubangiji ubangiji mai karimci ne shi yasa bayya saka wato ɗaya da ɗaya Allah bayya saka ɗaya da ɗaya ya rubuta wa kansa dama cewa wato rahamarsa ta rinjaye fushinsa saboda haka duk abin da Allah zai mu'amalance ka da shi zai mu'amalance ka da shi ne da tausayi da fushi ai ai wato tausayi da kuma wato rangwame saboda haka in kai abu daya Allah ba zai baka dayan ba Allah ya fi karfin ya baka daya kai daya ya baka daya Allah ya fi karfin haka dayan da kai ma ba ba Allah kai ba akan ka kaiwa kuma ya tashi ya baka sakayya kuma ya baka dayawa saboda haka ubangiji ya ce bal qulubuhum fi gamratin min haza su dai kafirai zukatansu ne a rabkane wato zukatansu suna rabkane game da alqur'ani walahum a'malun min duni zalika suna da wasu ayyuka daban waɗanda wato suke yi na saƙo suna da wasu ayyuka daban Allah ya ce hum laha amilun wanda suke aikatawa wanda a dalilinsa kuma Allah zai azabtar da su hatta idza akazna a karanta Allah ya ce hatta idza akazna mutarafihim har sai ran da muka kama manyan cikin nasu mawadatan su da shugabannin su muka kama su bil azabi da azaba wato kamar da muka kama su a badar izahum yaj'aruna sai ka ji suna kururuwa suna yi hudu hankalin su ya tashi Allah ya ce sai mu ce musu la taj'arul yawma yau ba ranar ihu da kururuwa bane ma'ana kada ku yi kururuwa kada hankalinku ya tashi innakum minna la tunsarun yau ku sani mu ba za a taimake ku ba ma'ana la tas'arul yawma yau ko ku yi kururuwa ko kar ku yi gara ma kar ku yi saboda mi saboda inda kun minna la tunsarun yau ba mai taimaka muku a gurin mu saboda haka in kun yi ma ba za ta amfani ba ma'ana la tamni'una ba wanda ya sai hana ku shiga cikin azabar Allah qad kanat ayati tutla alaikum كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون
mustakbirin مستكبرين
Mm.
بي سامرا تهجرون ubangiji ya ce yau kam ko ku yi ihu ko kar ku yi ihu gara ma ku huta kar ku yi ihun innakum minna la tunsarun dan yau ba mai taimaka muku ya hana ku shiga cikin azabar Allah kad kanat ayati tutula alaikum ai ayoyi na sun zo gare ku an karanta muku fa kuntum ala aqabikum tankisun amma sai kuka juya kuka juya kuka tafi akan dugadigenku kuka ki wato sauraron abin da ake karanta muku wato kuka juya da baya kuka juya abunku ba ku saurari abin da ake gaya muku ba mustakbirina kuna masu girman kai ga barin yin imani bihi da alkur'anin ko kuma da ayoyin namu samiran tahajuru samiran kuka je kuka zauna da daddare kuna ta hira tahajurun kuna ta maganganun kaulacewa alkur'ani ya zama ba ku da topic of discussion abubuwan da kuke tattaunawa a gurin hirarku sai ya za ku yi ku fito ku kalubalance muhammadu da- da- da da addini ya za ku- za ku za ku katse wato yaduwar addinin musulunci shine samira kuka zauna kuna masu hira da daddare ta juruna kuna tattaunawa wato yadda za ku kau- kaucewa wato ku kaurace mu alqur'ani Allah ya ce afalam yadabbaru qawla فليدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين wato kuna faɗan magana da ba gaskiya ba game da haƙƙin annabi da alƙur'ani Allah ya ce alƙur'ani nan ya dame su a falam ya jabbarul ƙaula me yasa kan su kafirai ba zauna su yi tunani game da alƙur'anin nan bane su je su yi tunani game da alƙur'anin nan mana wanda yake nuna gaskiyar annabin da ya zo da alƙur'anin am ja'ahum ma lam yati aba'uhum al-awwalina ko dai shin irin abin da ya zo ma iyayensu na farko ne su ma ya zo musu Allah ya ce am lam ya'rifu rasulahum أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون am lam ya'rifu rasulahum am am lam ya'rifu rasulahum ko kuma a'a musun da suke wa alqur'anin ko ba su san manzan nasu bane manzan da aka haife shi aka haife shi a cikin su ya tashi a cikin su sun san shi sun san gidansu sun san danginsa Allah ya ce ko ba su san manzan nasu bane fahum lahu minkirun suke inkarin abin da manzan ya zo da shi am yaquluna bihi jinna يقولون به جنة نعم.
قد جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كاره ولو ittaba alhaqu ولو اتبع الحق أهواءهم نعم.
لا فاسدت الأرض لا فاسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم وهم عن ذكرهم مؤردون am tas'aluhum أم kharjan تسألهم خرجا فكراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك- فإنك لا تدعوهم إلى نعم.
صراط مستقيم ubangiji yake cewa a fala ya dabbaru na alƙawla me yasa su ba za su yi tunani da alƙur'ani nan bane am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin ko kuma dai irin abin da yazo wa iyayensu na farko ne yazo musu am lam ya'rifu rasulahum ko ba su san annabin bane fahum lahu munkirun shi yasa suke inkarin sa suke inkarin abin da yazo da shi am yaquluna bihi jinna ko kuma kafirai cewa suke wai annabin wani abu ya same shi ya samu tabuwar hankali shi yasa yake wai zagin gumakansu yake yake- wato yake cewa sai a bar bau- bautawa gumaka 360 a dawo ana bautawa Allah guda daya abinda 360 ba su yi wa mutum ba na taimako da kare shi yayin ɗaya kuma zai musu yaya ɗaya zai wa mutum wai suna ganin kamar ya samu tabuwar hankali ne da yake faɗan wannan magana Allah ya ce bal ja'ahum bal ja'ahum bil haqi duk abin da yasa suke wannan abin dan annabin ya zo musu da gaskiya ne ya zo musu da alqur'ani almustamilu ala tauhid wa shara'i islami wanda ya haɗu akan kadaita Allah da kuma shari'a ta musulunci wa aksarum lil haqi karihun amma su yawayan su masu inkarin gaskiya ne ba sa son gaskiya balle su bi Allah ya ce wallahi walau taba al haqu ahwa'ahum inda gaskiyan nan alkur'ani da annabi za su bi soye-soyen zuciyar wato kafiran nan la fasalatil ardu la fasalatis samawati wal ardu kama ka dauki hankali na da sama da kasa sun baci da sama da ƙasa da sun ɓaci la fasadati samawati wal ardu wa man fihinna da sama da ƙasan da abin da yake cikin su duk da sun ruguje duk da sun rushe a tsarin su saboda me za a samu attamanu gunki zai ce ayi Allah kuma zai ce kar ayi Allah zai ce ayi gunki ya ce kar ayi duk sanda aka samu masu bada umarni guda biyu a ƙarƙashin mulki ɗaya to sai an samu rikici a tsakanin mabiya sanda wannan zai ce a gabar wannan kuma a lokacin zai ce a yamma sanda wannan zai ce a kudu a lokacin wannan zai ce a arewa saboda za a samu tirjiya da tashin hankali Allah ya ce la fasada ce samawati wal ardu wa man fihinna da sama da ƙasa da duk abin da yake cikin su da ya ruguje bal atainahum bi dhikrihim Allah ya ce su dai sun jahilci alqur'ani ne amma Allah ya ce mun zo musu da abin da yake ambaton su littafin da ya zo da yaran su daukakar su wanda in sun bi su ne za su ɗaukaka Allah ya ce fahim an zikirhim muridun amma abin mamaki da takaici suna kau da kai ga barin wato ambaton nasu da haka alqur'ani am tasaluhum kharajan Allah ya ce mutanen makka sun bije da wa alqur'ani shin Muhammadu ko ka tambaye su baka lada ne dangane da sakon da ka zo musu da shi ko ka tambaye su lada ne akan abin da ka zo musu da shi akan su yi imani sai sun baka lada fakaraju rabbika khairun ai ladan da zaka samu a wajen ubangijinka ya fi alkhairi wa huwa khairur raziqin shine mafificin wato mai arzutawa wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim kai da ya muhammadu kana kiran su ne zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya ita ce wato hanyar addinin musulunci za mu tsaya nan saboda lokaci abinda mu karanta daidai muna roƙo Allah karba mana ya ba mu lada abinda mu kuskure muna roƙo Allah ya gafarta mana ko ka karanta duk wannan mun kana ban tsaya inda inda ka tsaya ba ya ka ta to alhamdulillah